لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذا بعضهم فقال إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له أم غير أم غير مقدور أم غير مقدور ولا مستطاع فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله فإن كان الثاني تركه ولم يقدم عليه وإن كان الأول وقف وقفة, وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه فصل
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya marar iyaka ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta lahadi 23 ko? na'am 23 ga watan jumada al'ula a shekara ta 1441 na hijirar manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma shine 19 ga watan 1 a shekara ta 2020 a lissafin miladiyya darasinmu na 89 a karatun da muke a littafin igafatul lahafan في مصائد الشيطان نمالا ابن قيم الجوزية رحمه الله تبارك وتعالى makon da ya gabata mun tsaya kan maganar alhassan albasri duk dai dangane da abin da ya shafi muhasabatin nafs mutum yi wa kansa hisabi malam ya kasa mana yi wa kanka hisabi ya kasu kashi biyu akwai hisabin da za ka yi wa kanka kafin ka yi aikin akwai hisabin da za ka yi wa kanka bayan ka yi aikin aikin nan sawa'un mai kyau ne ko mara kyau tun da dama ai dalilin yin hisabin don a gano mai kyau a ƙara ƙarfi a kansa a tuno mummuna da aka aikata ko za a aikata a yi tunanin aƙiba don a fasa ko kuma a tuba shi ne dama makasudin to wannan magana ta alhassan albasri da yake cewa rahimallahu abdan waqafa inda hammi Allah ya ji kan bawan da in yayi niyyar wani abu ya himmatu zai aikata shi yakan tsaya yayi dubi fa in kana lillahi madha in abin don Allah zai yi to ya ci gaba wa in kana li ghairihi ta'akhkhar in kuma ba dan Allah zai ba sai ya fasa ya bari to wannan din shine sai ya ce wa sharha hadha ba'dhuhu wani daga cikin malamai yayin sharhin wannan magana ta al-Hasan al-Basri ya faɗaɗa ta buɗaɗa ta ya fito da wasu maqamat guda hudu da ya kamata bawan Allah kullum in zai abu ya tambayi kansa a kansu tambayoyi ne zai wa kansa السؤال الثاني ينبني على الإجابة عن السؤال الأول والسؤال الثالث ينبني كذلك عن الإجابة عن السؤال الثاني حكى هزوك الشيء تنبيع تفرقه باين تأكوي تبيو إذا تبيو أمسة تنا جنواني أكن مي أكا دوكا أمسر فرقه ko a tambayar farko wacce amsa ka baiwa kanka sannan haka abin zai tafi kamar da zamu zo mu ji faqala sai yace idza taharrakat an-nafs li'amalin min al-a'mal idan rai ya motsa idan mutum ya motsa zai aikata wani aiki daga cikin ayyuka nan mu kalli jinsin aiki kuma tunda ya ce li'amalin kowane irin aiki sawa'un mai kyau ko marar kyau mutum ya tashi zai aikata wa hamma bihil abdu kuma bawa ya himmatu zai aikata wannan aikin wa kafa awwalan ya tsaya a farko tsayawar da zai yi wa nazara ya yi dubi in yance ya dubi ma'ana ya tambayi kansa wa huwa a'lamu bi nafsihi wa huwa a'lamu bima yajulu fi sadrihi ya san abin da ke yawo a cikin zuciyarsa ya san abin da zai mai kyau ne ko marar kyau farko ka fara tsayawa ka tambayi kanka wannan abin da zan aikata in aikin alheri ne misali raka'a biyu za ka yi nafila a masallaci bayan an gama karatu misali to tambayi kanka هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور له أو غير مقدور ولا مستطاع shin wannan abin da za ka yi farko tambayar kanka da za ka fara yi ita ce kana da ƙudura a kan yi mana kana da ikon yi galibi kamar in mun tambayi wannan raka a biyu za ka ce me kana da ikon yi misali ne fa'in lam yakun maƙduran in ba ka da ikon yi, to lam ya ƙudim alaihi, shi ke na mutum ba zai ba, sai ka fasa wannan abu. In ba za ka iya ba sai ka fasa. Wa in kana maƙduran, in kuma yana cikin abin da za ka iya, wa ƙafa waƙfatan ukra wa nazar, to sai ka sake tsayawa ka tambayi kanka. in har za ka iya to tambaya ta biyu sai ta biyo baya yanzu ka zaɓi ɗaya a cikin tambayar farko zaɓi biyu kai na tambayar farko za ka iya ko ba za ka iya ba za ka iya to sannan ne za ka je in ko ba za ka iya ba an gama zancen sai ka juya ba ta biyu ba ta uku ba ta hudu ko yawwa wa nazara sai ya dubi ya tambayi kansa hal fi'luhu khairun min tarkihi au tarkuhu khairun min fi'lihi wannan abin da zaka yi shin aikata shi ne mafi alheri ko ko barin sa shi yafi aikata shi alheri shi ma sai ka tambayi kanka kuma duk wannan amsoshin ba wanda dan adam ba zai iya ba kansa akai amsa akai ba fa in kana sani in yana cikin wanda barin sa shi yafi alheri da aikatawa shine asani yawwa tarakahu shikenan sai ya rabu da abu walam yuqdim alaihi ba zai tinkari abin ya ce bari in aikata ba sai a fasa wa in kana al-awwalu in kuma na farkon shine ma'ana idan zancen farko ma'ana kenan aikata aikin khairun min tarkihi ko yawwa aikata aikin yafi to waƙafa waƙfatan salisatan sai tsaya karo na uku wa nazara ya bincike ya duba ya tambayi zuciyarsa halil ba'ithu alaihi shin abin da ya sanya shi ya aikata wannan abu abin da ya turo shi dan ya aikata wannan abu shine iradatu wajhillahi wa thawabihi am iradatu aljahi was sana'i wal mali min al makhluqi to nan ne tambayar ikhlasi take zuwa ku duba fa ikhlasin ma sai a tambaya ta uku yake zuwa tambayar farko ita ce me iyawa ko rashin iyawa na biyu barin aikatawa shi yafi amfani ko bari yafi amfani to sannan sai ka tambayi kanka wai shin ma dan Allah zan yi ko ba dan Allah ba dan neman yardar Allah da neman ladansa ko kuwa dan neman daraja da wato mutunci a idan mutane da yaban mutane ko kuma wani ne zai baka dan wani abin duniya daga cikin abin halitta wani ne zai baka wani abu shi yasa zaka aikata dukka tambayi kanka kuma ita zuciyar ta sani in wancan ne in wancan ne ba ba ka yi wa kanka ƙarya ai ko yawwa ba ka samun dan adam ne yi wa kansa ƙarya a zuciya ba zancen ƙarya kai ka san me wani abun yana ɗarsuwa la'alla ma a lokacin tambayar a lokacin tambayar wani zai ce to bari mu dan yi dai koma dan samu kwaban kaza to shikenan in ko ka ci gaba da yi bisa wannan tsarin ka san ba dan Allah bane ka ci gaba da yi haka to ga abin da malam ya faɗa sai ce fa in kana sani in nabiyun ne a zuciyarka cewa neman mutunci neman yaban mutane ko neman dukiya ko neman wani matsayi ko neman kaza kaza da kaza daga wurin halitta shi ne ya sanya za ka yi wannan aikin aikin kuma zancen faɗa a ake yawwa ko kuma zancen wani abu na saɓo misali nan ka kamar zancen ɗa'a ne saɓon ma na zuwa wani na yi duk da dai ba yin ba a saɓa wa Allah da ikhlasi ko ka ce bari in yi in yi saɓon Allah dan Allah to ka ga dama ba dan neman ladan Allah bane wannan to in wannan na biyu ne shi yasa da matan da muka karanta magana nake cewa wannan yafi tabbaka tabbaka shi akan me abin da ya shafi da'a tunda an yi zancen ikhlasi in ba mai izgilanci babu wanda zai tambayi zuciyarsa abin da yake saban Allah ne kuma ya tunanin don Allah zai ko ba haka bane yawwa to sai ce fa in kana sani lam yuqdim alaihi in abu na biyu ne zai sa ka aikata wato neman duniya da yabon mutane to ka fasa wa in afdha bihi ila matlubihi koda ko wannan abun ya kai ga zai samu biyan bukatarsa koda in ka aikata din zaka samu aljah was sana wal mal koda zaka samu wannan din to ka fasa ko miliyan nawa za a baka in kai wannan aikin da ka san ba dan Allah zaka yi ba to ka fasa li Allah dan me aka ce ka fasa li Allah ta'tada nafsu ashirka saboda kada ran mutum ya saba da shirka domin ko wannan shirka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira ta shirka riya shirka ce domin kana yin aiki ne ba don Allah ba to in ka ci gaba da yi saboda ka samu wannan abun amfanin duniya ka zo masallaci ne don malam wani don kuwa in ya ganka za ka ƙara mutunci a fuskarsa ko alhaji wani zai dan baka wani abu ko kun yi ka nemi rance ka nemi kaza ya ce in bai ganka a masallaci ba ba zai baka ba don haka ka baro gida ka taho waɗannan tambayoyi ne ba sai na ci gaba da misalai ba kowa san waɗannan akwai wannan akwai wancan to don kada mutum ya saba da shirka wa ya khiffa alaiha ai li'alla ya khiffa alaiha al'amalu li ghairillah kuma don kada yin aiki ba don Allah ba ya zama maka mai sauƙi a zuciya ka ji baka jin komai na tsallake wani abu ne ko a wurinku yake na ilmu o amal ne ai aiwa a ina ne li Allah ta'ata da nafsu shirka wa yakhiffa alaiha al'amalu li ghairi Allah don kada yin aiki ba don Allah ba ya zama ya yi maka sauƙi ma'ana ba ka jin komai in ka yi aiki ba don Allah ba idan mutum yana zunubi wannan zancen zunubi ma kenan yana yi yana yi yana yi tun farkon yana damuwa da shi da yana jin wa'azi yana tsorata in har ya kai ga baya jin komai ma yana aikata ma baya tuno komai baya tsorata baya firgita baya damuwa abin bai dada shi da ƙasa ba ma ya ji yayi sako ko tunanin ya kyauta ko bai kyauta ba baya yi saboda ya aikata wannan to ana tsorace wa mutum wannan abu in ya saba to shine sai yake cewa fa bi qadri ma yakhiffu alaiha zalika yasqulu alaiha al'amalu lillahi gwargwadon yadda riya ta fi maka sauƙi in ka saba da riya ka saba da riya ka saba da yi don a yaba maka don ka samu duniya in zuciyarka ta saba da wannan to kuma ka yi ikhlasi fa zai zama maka da wahala eh zai zama yana da wahala kai abu don Allah saboda ka riga ka saba da yi don mutane hatta yasira afqala shay'in alaihi alaiha abun haka zaka ci gaba sai ka ga cewa har ya zama babu abin da yafi ma wahala irin ikhlasi nauyi kake ji zuciyarka kai abu dan Allah kafin ka samu abin da zaka yi don Allah sai ka dade kullun sai ya zama cewa dan mutane kake abubuwanka kana tsoron dan adam ko ya zarge ka kana tsoron dan adam ko ya yabe ka dan duk wannan yana ciki yawa wa in kana al-awwal to in na farkon ne me na farkon wancan tsayawa yayi mana wa'azi a tsakani yau yanzu an ci gaba da tambayoyin tambaya ta nawa ake ta uku yau zancen ikhlasi shin dan Allah zaka yi aikin ko ba dan Allah ba to shine sai in ba dan Allah bane maza maza ka fasa kada ka je ka saba yin abu ba dan Allah ba har ya zama cewa ikhlasi ya zama maka yayi wahala to shine zai dawo sai ce in kuma abin da yake zuciyarka abin da zai sa kai Allah ai kai aikin dan Allah ne ma'ana abin da zai sa wannan aikin ka tsaya ka aikata shi dan neman yardar Allah ne da ladan Allah to sai ce wa qafa waqfatan ukhra sai ka sake tsayawa wa nazar ka duba sai ka sake tambayar kanka hal huwa mu'anun alai in ya tashi zai wannan abun za a taimake shi akai ma'ana wani abu ne da yake buƙatar taimako kuma kana da mataimakan wannan shine abun ba wani abu ne da za ka iya kai kaɗai ba sai an sa maka hannu walahu a'wanun yusa'idunahu nan fa yana nufin a'wan na duniya yau ba yana nufin taimakon Allah ba yan yana nufin in ka tashi din in abun ba kai kaɗai za ka yi ba kana da wanda za su taimaka maka ko kuwa ba ka da wanda za su taimaka maka in abun yana buƙatar sai an taimaka ba za ka iya kai kaɗai ba walahu a'wanun yusa'idunahu wa yansurunahu yana da mataimaka da za su taimaka masa idza kana al'amalu muhtajan ila zalika ka gani ga sharadin nan in aiki mai bukatar haka ne amla ko kuwa ba shi da mataimaka fa in lam yakul lahu a'wanu in ba shi da mataimaka da za su taimaka masa yi wannan aiki amsaka anhu to ya fasa ya fasa ya saurara kama amsaka annabiyyu sallallahu alaihi anan ne kawai kawo mana misali sauran za ka ɗauko misalanka ko ina kasa la'alla wani zai buƙace ce a to ya za a yi mutum wani aiki ne sai kana buƙatar mataimaka sai kawo maka misali sai ce kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kame bai fara da jihadi ba a makka domin jihadi aiki ne na me ba na mutum ɗaya ba ne yau shi kaɗai ba zai iya tunkarar mutanen maka ya yaƙe su ba ya hau musu da faɗa ko ba haka ba sai ya samu mataimaka amsaka anil jihadi bi makkata in shekara nawa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a makka kafin ba zancen ma jihadi ba kafin a ce masa ma ya hijira saboda mataimakan ba su samu a makka ba shekara goma sha uku yayi a shekara goma sha uku nan ba abin da yake kira zuwa gare shi sai tauhidi mutane kawai su yarda cewa Allah shi kaɗai za a bautawa wannan shi ne abin nema da mutum ya faɗi wannan ya ce ya yarda da ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah da mutum ya faɗi wannan da zai faɗi ya mutu a lokacin dan aljanna ne tun kafin a saukar da sallah ku duba fa sallar ma sallah sai bayan shekara goma da fara zamansa da zamansa annabi sannan aka saukar da sallah wajiba ta farilla a riƙa ga yadda za a yi ga yadda za a yi da aka yi isra'ila mi'raji Allah ya wajabta ta shekara goma nan da me ake tauhidin kawai shine musulunci tauhidi kuma ba kawai bane eh ba kawai bane amma dai a cikin rukunai guda biyar din nan shi kadai ne a lokacin in mutum ya tsaya da shi shikenan shine complete muslim musulmi ne gaba ɗayansa ciki da waje ya yarda da ya daina bautar duk wani abu wanda ba Allah ba sawa'un gumaka da waye da waye duka ya yarda Allah kawai zai bauta da wannan ya zama musulmi to haka fa aka yanzu waye zai iya wannan haƙurin ya ta kira zuwa ga tauhidi har shekara goma waye zai iya daga ka fara ba a karɓa ba sai a ce to ai a ɗauko wasu techniques a gwada wani abu a gwada wani abu wani bai komai ba karatun ma bai gama koshi da shi ba amma sai a ce a kyale tauhidin nan kaza ya isa haka ai an yi tauhidin tauhidi ko rayuwa ce a kullum a cikinsa take yanzu ku duba gashi hisabi da za ka yi wa kanka kun ga gashi yau an karantar da mu shi kafin ka yi aiki tambayoyi hudu insha Allah ba za mu bar nan ba kowa zai haddace su tambayoyi hudu da za ka yi wa kanka duk abin da za ka aikata za ka fito daga gida za ka je ka gaida mahaifiya a inda take ka tambaye kanka wannan abubuwan guda hudu kafin ka je za ka ba da taimako a wata islamiyya a wani gida za ka taimaka wa wani almajiri za ka ɗauko kuɗi daga aljihun ka taimaka ma wani kowaye kowaye duk tambayi kanka waɗannan duk abin da za ka yi ka tambayi kanka da nake karanta wannan ke cewa anya ko mu muna wa kanmu hisabun nan ba ma yi ba ma tambayar kanmu ma kwata kwata waɗannan ba sa tasowa sai wanda ya damu da ya sauƙaƙe wa kansa hisabun ran kiyama shine ke yin wannan hisabi domin da hakan muke yi ai na ga da duk zunuban da yanzu an gama yafe su duk abin da zaka yi in ma mummuna kai ka tambayi kanka waɗannan abubuwan misali in da mummuna ne ai da dama ba ka je ba ba za ka aikata ba don wannan wannan mummunan abu ne zaka zo ka ce ka yi shi za ka yi don Allah ko kuma a taimaka maka akai ba za ka yi ba kana tambayar kanka abin nan alheri ne ko ba alheri ba ka ce a'a wannan ba alheri bane na fasa zai ja mun kaza zai ja mun kaza zai mana wani wa'azin yana nan a gaba to annabi sallallahu alaihi wasallam zancensa muke ko sai dai shekara goma aka fara ma sallah ta farilla shekara goma nan kakaf abu ɗaya ake zance sannan a shekara uku aka yi ana sallah a makka sannan kuma sai aka yi hijira zuwa madina duk zancen jihadi bai taso ba ayoyin haƙuri da kake ji a ƙur'ani ku yi haƙuri ku yi haƙuri sai an yi kaza sai an yi kaza duk a lokacin nan amma ni abin da ke ban mamaki yanzu idan mutum ya fara harkar da'awa sai ya daɗe ba zai daɗe ba yana yin abu guda sai ka ji ya ƙosa to a canza man a daina a yi kaza a yi kaza muna gani yanzu a duniyance waɗanda suke so su ɓatar da mutane mutum zai baro ƙasarsa germany ko faransa ya zo ya zauna a wani ƙauye a cikin ƙauyukanmu ya ci tuwo miyar kuka ya jawo ruwa daga rijiya ya zauna a bukka shekara tara shekara tara kai yanzu ka samu aikin titin ka yi wata uku kana bin kwararo kwararo kana neman wanda zai taimaka maka a dawo da kai cikin gari titin fa albashi za a biya ka shi kuma wancan shi ya zo da kansa ko da akwai mai biyansa mu ba mu sani ba kuma ya sha wahala duka saboda me saboda ya samu mutum ɗaya ya koma kiristanci ya bar addinin musulunci shekara tara zai a wuri guda ana samu wannan ko ba a samu to amma mu me muke yanzu ku duba yadda ake mana ɗauki ɗaiɗai jiya na yi wannan zancen ɗauki ɗaiɗai haka ake mana a ƙauyuka a ɗauke wannan ya koma kirista a ɗauke wannan ya koma ɗan ƙur'aniyun wannan an tuttuɗo wa wasu masu wannan da'awar yanzu wannan aikin suna nan suna yinsa su yaɗa wa mutane ba ruwanka da hadisai sai ƙur'ani wannan dai mazhabar ta jahilci suna nan ana infaƙi a kanta sai kai mamakin yadda suke istidlali kuma suna ta samun ƙauyawa da wasu alarammomin da ba su yi karatun yadda za su fahimci tafsiran alkur'ani da yadda madlulatin umarnin Allah na abi manzan Allah sallallahu alaihi a cikin alkur'ani sama da ayoyi ɗari a cikin alkur'ani suna cewa abu manzan Allah sallallahu alaihi amma duk da haka sai ka ga mutane ana jan su zuwa ga wannan hanyar saboda me akwai abin da za a ba su ya jama'a mu mai da hankali akan yadda ake raba kuɗi yanzu don a ɓatar da mutane ko mutane yanzu dama duk al'ummar da aka talautar da ita to ko mai aka bata karɓa za ta yi na faɗi wannan jiya yace ‘yan uwa wallahi wallahi babu fa wanda ya damu da wannan sunnar da ba ta kariya da kiyaye ta la a gwamnatance la a private in ba fa masu sunna ba duk wanda ba sunna ce a gabansa ba bai damu da duk abin da za a yi talla ba a ɗauke mutane duk su zama shi'a baya jin komai a ɗauke mutane duk su zama ƙur'ani ba abin da ya dame shi shi dai kar a taɓa nasa babu wanda kuma dama ake hari a raba shi da wannan addini kuma a hana shi tasiri a cikin al'umma sai mai yada sunna malaman sunna su ne dama kullum tsangomar su tuhumar su sun yi kaza kwaɗayi neman duniya kaza da kaza zubdar musu da mutunci a cikin mutane dan dai kada su faɗa a karɓa wurare da yawa abin da ya damu mutane kenan saɓani tsakanin mu wannan baya san wannan wannan baya shiri da wannan duk ya hana aiki ya tafi mu yi haƙuri da juna mu aikata aikin nan mu shiga ƙauyukan nan a baza ilimi alhamdulillah na samu wata bushara kwanan nan wasu bayan Allah sun musulunta ana yi ba ba a yi ba muna fata a ci gaba da yi za ka ga wani lokacin wallahi juhudun da za a yi kaɗan za a yi amma sai ka ga Allah maɗauki ya sa wa abin albarka kuma mutane da yawa sun musulunta sai ka ga wancan mai zuwa daga wata ƙasa ɗin ya zauna shekara tara mutum ɗaya kawai zai samu kai kuma kana fita guda sai mutum ɗari uku su musulunta saboda addinin fitra ne addinin Allah amma kuma sai mu zauna mai ta bacci musamman a zamanin yanzu da in muna zaune da mutane muka yi watsi da su na ƙauyukan nan waɗannan mutanen suka zo suka same su to ba fazancen a bar mu da su mu zauna lafiya ba ne wannan ta ƙare yanzu ba haushe ɗan uwanka ba fulatani ɗan uwanka yana karɓar wannan addinin kiristan sai ga wata gaba ta tsuru a zuciyarsa wadda a shirye yake sa bindiga ya harbe ka haka muke ciki ko ba haka muke ciki ba kuma wannan abin shi ake ta koya musu saboda kawai kada a bar wannan area ta mu ta zauna lafiya to amma mu kuma mun zo mun zauna we are more concerned with ourselves kullum tunaninmu akan kanmu mun kasa buɗe kwakwalwar ce tunanin halin da muke ciki sai zancen tsakanina da wani tsakanina da wani wani da wani kaza da kaza ni ta lokaci akan abin da ka tsaya ka sa gaban ka kai ta aiki an yaba ma yi aikin ka an soke ka yi aikin ka shine kai mai hankali amma ka zauna kullum ka kulle kanka cikin wani akwati da wani kauyanci da rashin basira to babu abin da zai ci gaba dan Allah mai hakuri da juna a tashi a ayyukan nan wannan shine fa mafitar da za ta samu zauna lafiya Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace to dama a yi wa'azi a dawo annabi sallallahu alaihi wasallam misalin sa muke dauka in dai shi zai haƙuri shekara goma kafin a saukar da sallah shekara goma sha uku tauhidi da sallah kawai sannan kuma sai a ce ya hijira saboda nan gurin ba zai samu taimakon ba ya yi hijira sai da ya samu mataimakan al'ansar tare da muhajirun wanda da su ya tinkari duniya a lokacin da yake gashi adadinsu ba mai yawa ba ba a taɓa yin yaƙi da shi da kafirai a lokacin da shi ɗin ya fi kafiran yawa ba in dai sun kintso to kintsinsu ya fi nasa da makami da abin hawa da adadi amma duk da haka Allah maɗauki ya taimake shi a kai shine abu irin abin da malaki ambata mana hatta sara lahu shaukatun wa ansar sai da ya ƙarfi ya samu mataimaka an gane to sai dawo mana mu koma tambaye ce wa in wajadahu mu'anan alai in ya samu kansa cikin za a taimaka masa ma'ana ya samu taimakon falyuqdim alaihi to ya ci gaba da wannan abin da ya niyya fa innahu mansurun in dai an samu waɗannan abubuwa hudu to lalle insha Allah zai samu taimako wala yafutu najahu nasara ba za ta kubce ba illa min fawati khaslatin ko khislatin min hadhihi al nasara ba za ta kubce ba sai idan an rasa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda hudu wa illa in ba haka ba kuwa ma'ajtima'iha in dai sun haɗu waɗannan abubuwa hudu ka tambayi kanka duka amsoshinsu sun zo daidai to shikenan ce la yafutu hunna jahu cin nasara a wannan aikin ba zai kubce maka ba kowanne aiki ka sa a gaba in zaka yi wa kanka waɗannan tambayoyin to insha Allah zaka ci nasara in kuma abin ba na wanda za a ce maka maka akai bane tambayoyin sun zama nawa uku da iyawa da aikatawa shine mafi alheri ko sharri ko ba haka ba da kuma magana ikhlasi shikenan sai ka je ka aikata abinka in ko abin ba za ka iya kai kaɗai ba to shine za a zo kan wannan tambaya ta hudu kana buƙatar taimako ko baka buƙatar taimako in za a taimaka maka ka ci gaba to insha Allah kuwa za ka ga an ci nasara bayan ka bi waɗancan tambayoyi uku ka haɗa da wannan na hudu sai ce fa hadhihi arba'u maqamatin waɗannan matsaya matsaya ne wato matakai guda hudu yahtaju ila muhasabati nafsihi alaiha qabla al-fi'l wanda mutum yana buƙatar yayi wa kansa hisabi akan waɗannan tambayoyi guda hudu kafin ya aikata abu duk abin da zaka aikata tsaya ka tambayi kanka wasu tambayoyin suna buƙatar wannan hudun gaba ɗaya wasu tambayoyin kuma ai wasu ayyukan kai nake so in ce ba sa buƙatar wannan tambayoyi wani abun kuma za ku ga ba alheri ba ne wani abun kuma alheri ne akwai wani abu a cikinsa don haka tunda kowa shi ya fi sanin kansa misalai akan kowace tambaya a nan zai wahala amma ka ɗabbaka a kanka a kowane mataki na rayuwarka in za ka aikata wani abu gwargwadon yadda ya dace da samun wannan amsoshi ko kuma gwargwadon yadda ya saba malam ya ce mana ka yi wa kanka hisabi akan waɗannan abubuwa hudu fala kullu ma yuridu al-abdu fi'lahu yakunu maqduran lahu ba dukkan abinda kake so ka aikata kakan samu cewa zaka iya ba ko tambayar farko kenan dama maganar iko akai wala kullu ma yakunu maqduran lahu yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi ba dukkan abin da zaka iya din bane kuma zai zama aikata shi yafi alheri sama da barin sa wala kullu ma yakunu fi'luhu khairan lahu min tarkihi ba kuma duk abin da zai zama aikata shi yafi alheri sama da barin sa zai zama cewa zaka aika yaf'aluhu lillahi zaka aikata shi don Allah ba la'alla zaka iya kuma sannan aikata shi din yafi alheri to amma kuma in ka tashi sai ka ga cewa ba dan Allah kai ba ba dan Allah ya taso maka yin ba don haka sai ka fasa wala kullu ma yaf'aluhu lillah ba kuma dukkan abin da zaka aikata don Allah ya kunu mu'anan alaihi zai zama zaka zaka samu taimako a kansa ba wani abun ba ka samu taimako a kansa ba kuma gashi ba za ka iya ba kai kadai fa idza hasaba nafsahu ala zalika to inda mutum yayi wa kansa hisabi ala zalika akan wannan abun tabayyana lahu ma yuqdimu alaihi to sai abin da zai ci gaba ya aikata zai bayyana gare shi wa ma yuhjimu anhu da abin da kuma zai kame ya kyale shi ba zai aikata ba shi ma sai ya gane shi lokacin da muka karanta wannan bangare da ya ce anewa mutum ya wa kansa hisabi kafin aiki da yawa mun za ka tambayi kanka a zuciyarka to ya mutum zai wa kansa hisabi bai aikata abun ba to ga yadda yake yanzu yau mun fahimci yadda za ka yi wa kanka hisabi kafin aiki su ne waɗannan tambayoyi guda hudu ai mun haddace su dame dame ka tambayi kanka zan iya aikin ko ba zan iya ba in ba za ka iya ba to rabu da shi in za ka iya sake tambayar kanka shin aikata aikin shi ne ya fi maka ko ka bar shi in barin shi ya fi to rabu da shi in aikata aikin shi ya fi to ka sake tambayar kanka don Allah zan wannan aikin koko don neman duniya da yaban mutane ko dukiya in wani na biyun ne wato neman dukiya ne ko don a yaba min ne to maza maza ka bar shi in ka ci gaba to za ka kai ga halin da ka saba da riya in ka saba da riya kuwa to zai wahala ka daina ta yin ikhlasi zai ma wahala to in ka dawo ka amsa cewa eh dan Allah zan yi to sai ka sake tambayar kanka wannan abun ba zan iya ni kadai ba to zan samu masu taimaka min ko ku kawai in ci gaba haka in ba wanda za su taimaka maka kuma tabbas ba za ka iya kai kadai ba to kyale shi duk da ikhlasinka duk da ikonka duk da cewa alheri ne kun a cikin masail na al'amr bil ma'ruf والنهي عن المنكر akwai halat ko ahwal tushbihu hadhihi ko akwai wasu halan da suka kama da wannan nan maganar jihadi din yau akwai wani garin da zaka iya shiga nasiha wani garin ba zaka iya ba wani aikin za ka iya shi wani abun ba za ka iya ba dole na jama'a da yawa ne to aikin jama'a da yawa to dama sai ka tambaye kanka akan wannan akwai za ku iya haduwa ku yi in ba za ka iya kai kaɗai ba to saurara ka yi iya abin da za ka iya abin da za ka iya nan shi ne kawai abin da ke wajibi a kanka a lokacin nan irin dai da kuka ga tarihin ko sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai matakan da suka bi to in za ka samu wannan taimako shikenan sai ka ci gaba insha Allahu in kayi wannan abubuwa tambayoyi na guda hudu to za ka ga ba za ka yi nadama akan abin da za ka aikata ba Allah ya taimake mu akan yi wa kanmu hisabi to amma in mummunan aiki za ka aikata fa tun karan farko maza maza kar ka fara shi ka bar shi kar ma ka tambaya a babban abin da za ka yi in na yi wannan aikin me zai biyo baya mummuna in na aikata kaza me zan samu na sakamako za ka samu fushin ubangiji sai ka tuno ayat ko nususul wa'id da suka zo akan wannan aikin ka tsabbaka su a kanka Allah ya ce wanda ya kaza zai tsine masa akwai tsinuwa akan wannan aiki akwai ɗaukewar albarka a wannan aikin akwai baƙar fuska a wannan aikin babu annuri na imani a wannan aikin akwai kaza akwai kaza da zai samu mutum kai akwai abin da zai samu iyalinka ma akwai rashin arziki talauci zai biyo bayan wannan irin aikin to duka sai kai wa kanka hisabi anan ka ce kai na fasa wannan aikin tunda ina kallon abin da zai zo ya samu kuma ka tuna magana da muka yi makon da ya gabata ka tuna cewa in ka ci nasara wajen tambayar kanka abu kaza mai kyau ne ka ci gaba abu kaza mummuna ne ka bari ka tuno irin sakamakon ita da'a sakamakonta shiga aljanna ne shiga aljanna ka tuna irin albarkar da ke cikin aljanna ba min magana har ganin ubangiji ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya inganta daga gare shi yana ambatan idan an shiga aljanna duk juma'a kowace juma'a malamai suka ce wannan yana nuna juma'a daraja ce da ita da falala a aljanna ma akwai zancen juma'a duk juma'a akwai kasuwa da za a ci a aljanna za a haɗu da mutane da annabawansu a tattauna a hira a zauna don Allah ka tuno ka ga cewa ga ka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a hira a tattauna abubuwa a tuno wasu abubuwa na duniya duk Allah zai ba ku dama ku tuno an sha wahala kaza an yi kaza an yi kaza kuma yanzu daɗi ake ciki babu mai bakin ciki duk abin da za a ci ba kashi ba fitsari ba majina ba haila haka za a zauna duk juma'a kuma ubangiji ya bayyana ku ganshi duk juma'a akwai wata iska da annabi sallallahu alaihi wasallam ce za ta kado wannan juma'a din bayan an je wannan kasuwar za a dawo gida iska za ta kado ita iskar kado wata tana sanya kowanne bawan Allah ya ƙara kyau jamal wannan kyau na surar jiki wanda annabi sallallahu ya faɗi cewa annabi Yusuf an ba shi rabin kyau rabin kyan ɗan adam aka ba annabi Yusuf sauran kuma aka raba bani adam daga annabi adam har tashin kiyama kyau ɗin nan da ake ta abin da shi mutum yanzu ya zo ya ɗau hoto a ta yaɗawa ya yi kyau ana wani gyara fuska a gyara me ko ba ka muke ba to shi wannan can yana karuwa a aljanna a aljanna fa ba mutuwa ba mutuwa yace mutum zai dawo gida sai matarsa ta tare shi matansa kai su tare shi na aljanna sha mun ga ka ƙara wani kyau ne sai ce to ani ma na ga kun ƙara kyau shikenan duk juma'a kuma haka za a yi za a je a gana da annaba idan Allah me kai wannan daɗi to ka san wannan shine sakamakon in kayi wa Allah da'a shi zaka samu fa dan me zaka bari kai wannan hasara saboda wannan dadin na duniya dadin duniya kuma kwana nawa take wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddu yanzu fa rayuwa in aka samu wani mai mulki yanzu a duniya kun taɓa samun mai mulkin da shekara ɗari yana mulki shi kaɗai babu to shekara ɗarin nan a mulkin ubangiji a kwanakin a lissafin ubangiji kwana nawa ne awoyi nawa ce a gun Ubangiji, shi sa Allah ke ba yake faɗin cewa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba shi a lissafin Allah kamar da kullum nake ambata mana a lissafin Allah fa rabonmu yanzu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kwana ɗaya ne da rabi wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu ɗin na hijira kwana ɗaya ce da rabi a gun Ubangiji duk wannan kwanakin da kuke ai ta faɗa ai ta zancen gina gida ai ta lissafi ai ta budget ai taso ai rarrafe ai waye a girma ai furfura ai aure a haihu duk a kwana kaɗan muke awoyi ne kawai muke yi a duniya shi yasa kuga lissafin Allah madauki ke magana sa'a sa'a sa'a duk zancen a sa'a yake to yaushe a wannan sa'ar da ba yawa ne da ita ba za ka bari ka halaka kanka ka shiga zinace zinace luwatsi da me in kai haƙuri duk halin da kake ciki karka ce ba da kuɗin aure ne shi yasa na shiga ba da kaza ba da wallahi in kai haƙuri daraja za ka samu a gun ubangiji in ko ba haka ba sai ka haramta wa kanka wannan irin daɗin da ake zance a aljanna Allah subhanahu ta'ala ya hankaltar da mu al-faslu sai ce faslun kai wa alaikum salam Na'am. Mm. Mm. Eh. Na'am. Sai ikhlasin ya zo. Ai, nan zancen hisabi ne, ai dama abin da zai tambayi kansa, shin wannan abu da zai yi zai yi don Allah ko ba zai don Allah ba in ya san ba zai samu lada a kansa ba to ya fasa na sani eh abinda kake tambaya shine abinda magabata suke cewa mun nemi ilimi ba don Allah ba amma kuma aba illa an yakuna lillah na'am wannan magana haka take amma ai shi maganar neman ilimi kowa ya sani talabuhu khairun min fi'lihi ko ba haka bane yawwa to kuma koda ya na talabuhu talabuhu kai khairun min tarki na'am eh talabuhu khairun min tarki talabihi ka nemi ilimi ta kowace fuska shi yafi maka alheri da a ce ka bar neman ilimi a to kokarin zaka tunda shi ikhlasin nan ana mujahadan nafsu a kansa zaka iya iqdami kuma kai ta kokari tunda ma kowane aiki ma haka ne amma nan zancen da yake shine abin da kake da yaƙinin asali tun farko har sa ba don Allah za ka yi ba shi ne in kana da yaƙinin dama kwata-kwata baka shigo wannan filin don Allah ba to ka koma ka zauna kar kai hasarar aikinka da wahalar ka kuma ba za ka samu lada akai ba yawa amma abin da wani abu ne na wani lokaci ya zo maka sai tunanin wani abin duniya sannan kuma daga baya ya gyaru wannan babu matsala dama a rayuwar mutum ai haka take kullum ai kokowa muke yanzu kana sallah ma kana kokowa da ranka shaidan da yake ziga ka ka zayyana sallar ka gyara ta saboda sauraron mutane ko ba ka ka gyara karatun da mutane annan ma kokowa kake yi da ikhlasi ko rashin ikhlasi to amma kuma zai zo mai mana magana akan in abu farilla ne to ai ba a zancen dama kai zancen zaka aikata ko ba zaka aikata tilas ne ka aikata ko ba haka ba haka abun in farilla ne ba zancen ko da ba ikhlasi sai ka aikata shi ko ba ikhlasi yau kaman neman ilimin shi ma farilla ne don haka ba zancen ka fasa shi ko me a cikinsa insha Allah zai zo ya dawo kafin ne yauwa dama saboda kafin ne na'am to sai ce faslun annau usani nau'i na biyu na mene muhasabatun nafsi mun ji muhasabatun nafsi qabla al-amal eh yi wa kai hisabi kafin aiki to yanzu yace muhasabatun nafsi ba'da al'amal kai wa kanka hisabi bayan ka riga ka aikata aiki wa huwa thalathatu anwa'i shi kuma wannan nau'i uku ne akwai karatu fa a littafin nan ba na wasa ba a nau'i uku ne shi wannan ahaduha nau'i na farko muhasabatuha ala ta'atin qassarat fiha min haqqillah kai wa kanka hisabi akan wani aikin da'a da baka cika shi daidai ba an tauye shi kuma abin na haƙƙin Allah ne falam yuqiha ala alwajhi alladhi yanbaghi kai abin ba ta fuskar da ya dace ba ma'ana ladan ya ragu kai abu da aka ce kai amma kuma akwai tawaya a yadda ka aikata sallah sai baka cika ta yadda ya kamata ba ruku'un ta bai cika ba sujjada ta bata cika ba natsuwar ka ba ta cika a ciki ba an yi taqsiri ko ba a yi taqsiri ba to in ka aikata sai ka ce kai ni ko sallan nan da ne yanzu akwai wata ran da zaka yi sallah sai ka zauna ka ce ni sallan nan ko anya ta yi ko ba haka bane saboda tunanin ka yi ta cikin wani gaggawa baka tsaya ka nutsu ba ruku'u bai cika ba karatun kana ta yin sa kana kalle kalle yaya sallan nan take ne ko ma sake ta zan yi ne ai ana yin irin wannan ko to wannan ai kaga bayan kayi ne zaka tambayi kanka to wannan mataki na farko kenan to sai ce wa haqqullahi fi ta'ati haƙƙin Allah wajen abin da ya shafi da'a bi mura'ati yana kasancewa ne ta bangaren lura da sittati umurin qad taqaddamat al'amura guda shida da suka gabata da muka wuce su a baya kun tuno su ko su abubuwa in haƙƙin Allah ne to kana buƙatar kallonsa ta ɓangare shida duk abin da yake haƙƙin Allah ne abu shida ake nema a wurinka wani zai ce kai wannan abin da wahala yake ai ce ma lissafi haka eh to dama duk dan tsiranka ne dan tsiranka ne abubuwan nan guda shida yace wahiya su ne al-ikhlasu fil amal kai aikin don Allah, wan nasihatu lillahi fihi, ka ba da haƙƙin Allah a wannan aikin shi ne nasiha lillahi, ka yi shi yadda Allah ya ce, wa mutaba'atin rasuli fihi, kuma ka bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a wannan aikin, karkare na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk aikin da za ka wa shuhudu mashhadil ihsani fihi. na hudu ka ɗauko tunanin ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ka ina ma muna wannan da mun ji dadi wallahi a ce duk aikin da zaka sai ka tuno waɗannan abubuwa wannan ba wancan hisabin ba na abubuwa hudu wanda kun rike su nan kuma abubuwa shida ne duk aikin alheri in haƙƙin Allah ne ba haƙƙin ɗan adam ba to sai ka haɗo waɗannan abubuwa wa shuhudu minnatillahi alaihi fihi ai mun karanta wani a baya ko ba kuma ta ba insha Allah yawwa ka tuno kuma har yanzu shine shuhudin da yake nufi ka kawo ka halarto a zuciyarka minnatullahi alaihi fihi baiwar da Allah ya maka damar da Allah ya baka ma kai wannan da'ar to ka tuno cewa ya cancanta ka gode masa ka gode masa akan ya baka damar kai sallah wa shuhudu taqsirihi fihi to shine wannan abin da ya kawo wannan kenan ka tuno kuma ka halarto da gazawar da kai a cikin wannan aikin ba da zalika kullihi bayan kayi wannan duka ku duba fa sai bayan kai waɗannan abubuwa biyar sai sai ka tuno kuma aikin kayi shi ba ta fuskar da ya kamata ba kayi kuskure wuri kaza bai cika ba wuri kaza bai cika ba to duk aikin kirkin ka kai masa wannan aiki kai masa wannan abubuwa guda shida wani zai ce to abubuwan nan ma kawai mun samu abu goma wancan hisabi ne qabl wannan kuma hisabi ne wannan ba'd kuma mataki na farko ne nau'i na farko ne na wato hisabi da za ka yi wa kanka bayan kayan aiki ina ganin abin nan yana buƙatar kowa in an gama karatun nan mai littafi ya koma ya sake karantawa yau shi ne zai sa ka fahimci abin amma ba wannan sauraron na wa'azi ba ka sake bin abin ka gane shi sosai kuma ka haddace su za ka fa'idanta sosai yauwa abubuwan nan guda shida ka lura da su ikhlasi ga Allah nasiha ga Allah a aikin mutaba'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ihsani a aikin sannan kuma ka gode wa Allah akan ya baka damar yi ka tuno cewa baiwa ce ma da ya dora ka ka aikata wannan aikin ya shiryar da kai ya kimsa maka tunanin ka aikata aikin alheri shi ma abin ka gode masa ne sannan kuma ka tuno inda baka yi daidai ba a aikin saboda nan gaba ka gyara asani na ba mu karasa ba ko sai ce fa yuhasibu nafsahu sai wa kansa hisabi hal waffa هذه المقامات حقها shin ya baiwa waɗannan matakai matakai guda shida kowace ta samu haƙƙinta ya yi don Allah wannan aiki ko ko ya yi wani abu ya yi nasiha ya yi abun yadda ya kamata ya yi bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi ihsani ya tuno baiwar da Allah ya yi masa ya tuna taqsirin da ya yi ya gyara kaga ai za a samu gyara in kana tunanin wannan aikin da'a yana buƙatar bibiya dan a gyara shi aikin banza kuma kar a aikata shi a yi tunani kafin a aikata yace wa hal atabi hafi hadhihi ta'a a wannan da'ar da ya aikata sawa'un kyautata ma iyaye ne raka'a biyu ne azumi ne na litinin da alhamis sadaka ne taimakon mutane ne ilmantarwa ne karantarwa ne duka shin yayi wannan a cikin wannan da'a din wannan kenan asani wannan gaba daya na ɗayan nan gaba ɗayansa ya tattaru a me maganan binciken kayi abin yadda ya kamata ko akwai takasiri akwai inda ka gaza wannan shine nau'i na farko to zamu je na biyu asani an yuhasiba nafsahu ala amalin kana tarkuhu khayran lahu min fi'lihi yayi wa kansa hisabi akan aikin da ya aikata bayan kuwa ya san barin aikin ya fi masa akan ya aikata shi sai bai tsaya ba to sai ya aikata sai ce kaga fa ban tambayi kaina ba a lokacin nan ya bar hisabin farkon nan cewa shin barin aikin nan shi yafi ko ku aikata shi to sai ya zo ya aikata sai daga ba ce kaga fa aikin nan da ban aikata ba da yafi kaga an yi me an yi nadama an yi da na sani yawwa to kaga ko ita da na sani me take jawowa tana jawowa tuba tana jawowa gyara to wannan shine na uku as-salih أن يحاسب نفسه على أمر على أمر مباح أو معتاد yayi wa kansa hisabi akan wani lamari wanda mubahi ne mubahi shine halal ba wajibi bane ba mustahabbi bane ba makaruhi bane ko ba haram bane mun san al-ahkamu taklifiyya guda biyar din nan ko yawa to mubahi ne shine na biyar abin da yake ba idan mutum ya aikata shi ba zancen lada in ya bar shi ba zancen zunubi kamar da ake faɗi min ausafihi yawwa ko ahkamihi lima fa'alahu dan me ya aikata wannan abin da barinsa shi yafi alheri ai kaga tambaya ce mai amfani abin nan da bai aikata ba da yafi to kuma gashi ya riga ya aikata dan me ya aikata وهل أراد به الله والدار الآخرة شن كما يايني دون الله تند أبو ينزع إذن تنيار غاية قباتا ياي دون الله نكوبي دون الله با فيكون رابحا فيه إن ياي دون الله تضيس مريبا أتكي أو أراد به الدنيا وعاجلها كوكوا دنيا ينما دون نن أيكين دكما gaggawar sakamakonta abin da zai samu na duniya fa yakhsar dhalika ar-ribh sai ya yi hasarar wannan wato riba ɗin wa ya futuhu azzafaru bihi kuma cin nasara da wannan aikin sai ya kufce masa sai ya zama bai ci nasara ba babu wato sakamako mai kyau wannan su ne abubuwa guda uku na muhasabatun nafsi a ba'dal amal wannan ba su da yawa ko kuma sannan kuru-kuru suke amma dai na farkon can shi ke bukatar ka bishi saboda maganar haƙƙin Allah ga yadda za ka yi in akwai takasiri a ciki da sauransu da sauransu an fahimci abin? tsaye kai bukatar mai muraja'a mutuno muhasabatun nafsi qabla al'amal tambani ala arba'at as'ila tambayoyi guda hudu ne a tambayar farko shin abin nan za ka iya ko ba za ka iya ba in ba za ka iya ba ka bar shi in za ka iya to ka sake tambayar kanka aikatawa shi ya fi ko bari in bari shi ya fi ka bar shi in aikatawa ta fi ka tambayi kanka don Allah za ka yi ko ba don Allah ba in ba don Allah za ka yi ba ka bar shi in kuma don Allah za ka ka tambaya abin yana buƙatar taimako ne akwai masu taimakon za su taimaka maka ka ci gaba in ba haka ba ba sa shikenan wannan kuma in bayan kayan aiki ne ka tambayi kanka na farko wannan aiki akwai taqsiri a ciki akwai abin da ya kamata ka yi shi baka kammala shi daidai ba to kuma duk aiki yana buƙatar waɗannan abubuwa guda shida ikhlasi don Allah nasiha don Allah mutaba'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba baiwar da Allah ya baka damar ma ka yi kai ihsani kai kafin wannan sannan kuma ka duba baiwar Allah cewa ya baka dama kai wannan aikin sannan kuma ka duba taqsirin kayi abin daidai ko baka yi daidai ba ko ka rage wani abu to waɗannan abubuwan duk ka tuno su abu na biyu sannan kai wa kanka hisabi akan aikin da dama can bai kamata ka yi shi ba domin barinsa ya fi alheri daga aikata shi to amma kuma gashi ka aikata me yasa na aikata sannan kuma na uku kai wa kanka hisabi akan wani abu ne na al'ada ko wani abu ne mubahi ka aikata shi dan me ka aikata ku duba ku gani al-insan yuhasibu nafsahu alal mubah wannan kimma ce matsayi ne wallahi ba karami ba na tsoron Allah yanzu mu akan farilla ma ba mai kanmu hisabi haramun da ake ta aikata mutum baya kansa hisabi to yanzu wannan mubahi ma mubahi ka tsaya ka tambayi kanka me yasa na aikata kaza shi yasa zaka ji ana cewa as-salafu salih wani ga abu ya halatta amma ya bar shi baya aikata tarkul mubahi a babin zuhud a cikin kutubun zuhud da malamai suke ambatawa akwai wannan tarkul mubah da kuma barin jin daɗi ko ya halatta gare ka wani jin daɗin ka dan bar shi ka dan sawo kanka dan wani abu ne ta kashufi ana buƙatar haka saboda ya baka risina ya baka tunani ya wa'azantar da kai nan gaba irin halin da zaka shiga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace naga sai mu tsaya a nan saboda lokaci ya ƙure kuma dama fasalin ya ƙare Allah muke roƙo ya taimake mu akan gyaran zukatanmu ya ba mu damar yi wa kanmu hisabi akan ayyukanmu da za mu aikata da wanda muka aikata Allah gafarta mana akan abin da muka yi a ɓoye marar kyau da wanda muka yi ma a bayyanan Allah ya sa mu rabu da shi Allah ya dora mu a tafarki madadaci wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik mm na'am na'am akwai yana tambaya akwai kwamitin da suke fita ƙauyuka don wa'azi eh akwai ka samu shi wanda ya karanta tambayar insha Allah ko malam to malam Sufyan Idris a Plaza shi ma a tuntube shi duk wanda yake so yawwa Allah subhanahu ta'ala ya samu dace wa alaikum salam na'am eh eh kore sallallahu alaihi na'am na'am to ai duk kowane abu duk kowane yana nan a mahallinsa dama abubuwan da za a yi ran kiyama ai mawaqif ne muta'addida abubuwa da ahwal muta'addida ai zancen da muke dama nan ai saukin hisabi aka ce ba cewa ba za a yi wa mutum ba a cikin wanda za a yi wa din sai zo ma da sauki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana saukin nan shine al-ard a gitta maka aiki a ce kai ne kai kaza eh ni ne to je ka an yafe shikenan yau wani nasa hisabin kenan wani kuma ba za a yi masa ba sannan wasu kuma akwai tambayoyin da kowa sai an masa wannan sai kai wannan umumat ne wannan kuma taksisi ne daga wannan umumat ne yau dama haka halayen nusus yake ba matsala ciki kowanne zai aiki a mahallinsa Allah ya mu dace babban abu dai mai fatan tsira eh kuma mu dage mu kwatanta abinda muke aikatawa mu aikata mai kyau barakallahu fikum